الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم dukan godiya da ya gode tuntuna da kirari suna tabbata ga Allah muna gode wa Allah muna ƙara neman gudunmawar Allah da taimakonsa da agajinsa muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharorin kawunanmu da mu ga ayyukanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aljanna ta zama komar mu ya haramta mutacin naman jikin mu ya shiri yayan mu ya shiri matan mu ya shiri matasan mu da yan matan mu da dattawan mu da tsofaffin mu da malaman mu bayan haka ya kuwa su albarka masu ya kuwa da musa ko masu daraja hudubar da za ta magana ne tsokaci ne akan abin da ke jankara al'umma da yawa shine magana ta aikin hajji wanda gaskiya mun zuba wani kudu ba akan magana aikin hajji ba kasancewar magana ne wanda kusan kullum ana yin ta duk shekara idan kai ba ka yi ba malam ma da yayi ya sa wani lokaci muke duba abin da yake wala Allah muhimman abubuwa ne wanda wasu malaman ba sa taba su domin sai mu zo mu dan taba wannan bangaren amma aikin hajji abu ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci wanda akalla idan ba duk sati ko duk wata ana magana a kansa ba to dai akalla ya dace duk shekara a ce ana tattauna wannan matsala ta aikin haji kamar yadda kuka sani Allah madaukakin sarki ya watatta wa mutane aikin haji waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su iko ya ba su dama kuma musulmai ne kuma suna da hankali kuma babu wani tsoro ko tashin hankali kamar yadda malamai suka kawo shuruɗu wujubil hajji hamsa wato sharuɗar da suke wadatta hajji akan musulmi guda biyar amma Allah madaukakin sarki ya nuna mana aikin hajji wajibi ne ga wanda Allah ya bashi damar cika waɗannan sharuɗa a kamar yadda zo a cikin wata aya da Allah ya ce wani lillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin wato Allah ya dora wa mutane wannan aikin hajjin wajibi ne a kansu amma a nan ma sai Allah ya faɗi sharaɗi ɗaya daga cikin sharuɗan can da muka ambata cewa idan mutum ya samu damar haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man kafara wanda kuma ni ya kafirce ma'ana ya mutunce wa Allah bayan Allah ya ba ni cikuwar yadda zai ce aikin haji fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin bai sani dai Allah ya wadata ga barin mutane akwai waɗanda Allah ya ba su damar tafiya aikin haji da dukkanin dama lafiyayyu ne bayan lafiyayyu ne masu hankali bayan masu hankali ne musulmai ne bayan musulmai ne suna da halin tafiya ma'ana Allah ba su kuɗi da za su biya su je su yi sannan kuma ba wata hayaniya ko yaƙi ko tsoro da ya hana su su je amma haka kawai su yi mursi si su ki su je su yi aikin haji Allah ya ce to in ka mutunce mun kai ka je ka yi to ka sani Allah ya wadata ka bari ka ba ruwan Allah da kai ba kai ba Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauro Allah ba mu iko idan ya ba mu iko kuma Allah ya ba mu daure zuciya da za mu biya mu sannan Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi Ibrahim cewa ya kira mutane su zo su aikin hajji Allah ya ce wa addin fil nasi bil hajji ya tuka rijalan sai ce wa ala kulli wamirin ya ce ya atina min kulli fajjin amin sai ce ya shahadu ma nafi'a Allah maɗaukakin sarki ya ce wa addin fil nasi bil hajji ka farma mutane kira ka gayyaci mutane ka gayyato su ka shelanta musu zo su aikin hajji Allah ya ce ya tuka rijalan za su zo maka akan ababen abin da akan ababen su wa ala kulli zamirin da kuma kan duk wani nau'in abin hawa ko su taho da kafa daga garuruwan da suke gefen Makka da Madina ko kuma su hawo abin hawa kamar doki kamar jakuna kamar motoci kamar jiragen ruwa kamar jiragen sama Allah madaukakin sarki ya ce ya ce min kulli fattin amin za su zo daga dukkan wani yanki mai nisa a duniya da za su dinga zuwa suna ainihin wato aikin haji sai Allah ya faɗa daga cikin fa'idojin aikin haji sai ce li yashhadu manafi'a bayan sun gabatar da ibadar aikin haji sannan su halarci amfani da yawa a aikin haji wanda wannan maganar tana da fashin baki da yawa akwai haɗuwa da malaman sunna da malamai da za ka ɗauki ilimi da tarbiyya a wurinsu akwai ziyara na guraren da suke da tarihi na zuwan wannan addini na musulunci kamar ziyarar shuhada uhud inda aka yi yakin uhud kamar zuwa masallacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda kana jin labarin shi baka taɓa zuwa kai sallah a ciki kuma ga falalar da ke cikin sallah a ciki kamar zuwa ka'aba kamar zuwa ka je ka gaida manzon Allah ka ziyarci kabarin shi da shauran gurare kamar sallah a masallacin kuba da dai shauransu wanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya alwala daga masauki shi ya zo masallacin kuwa ya yi sallar nafila raka'a biyu Allah zai bayar ladan wanda ya aiki umara da daya kaga umara umara sun fil umrati umara a cikin umara da za ka yi haka sau goma to ka samu umara guda goma a zuwan umara ba wannan ba karamin alheri bane to irin waɗannan shine abin da Allah ke nufi ya shahadu manafi'a wasu malamai suka ce banda waɗannan akwai kuma abin da ya shafi harkar kasuwanci domin za ka haɗa mutane mabambanta na ƙasashe daban-daban musulmai yan uwanka ku haɗa ku kulla hulɗa ta arziki ku kulla hulɗa ta alheri ga su su mutane ne dama masu amana wasu turawa ne wasu larabawa ne wasu mutanen asia ne wasu tenawa ne wasu indiyawa ne wasu mutanen afirka yan uwanka amma suna da tarbiyya ta idan kuka yi yarjejeniyar amana da su to za ku amfani juna kana najeriya suna amfani su shi ne ya shi halu mana fi ala za ka halarci amfani da yawa a aikin hajji bayan ibada da gari allah na rubukin sarki da ainihin wato babin yanzu allah ya fara ya ce wa al'ummar hajja wa al'ummurata lillah fa in usirtum kama sai sara min al-hajj ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله har zuwa ƙarshen aya Allah ya ce wa atimul hajja ku cika aikin hajji wal umra da kuma umra lillahi da neman yardar Allah Allah ya ce fa in usirtum idan aka tare ku ko yayi ko fada ta fadace ko wata rigima ta kasa da kasa fa mastaysara min al hadi to ku yanka abin da ya sauka na hadaya Allah ya gani ya karba muku duk aikin da ku sa ku kai ba saboda wani dalili da yazo ya hana ku wannan al'amari kai sirtu kuma sai ta min lafiya to wannan shi ne sannan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa an gina musulunci akan abubuwa guda biyar daga cikin waɗannan abubuwan wanda tara fi alhajj annabi ya ambata aikin hajji a ciki sannan ya faɗa a cikin wata wata waya ya ce ayyuhan nasu ya ko mutane faradallahu alaikum alhajja Allah ya wajabta muku hajji akan ku fa hajju dan ku je ku yi aikin hajji malamai suka ce wa ajma'at al-ummatu ala wujub al-hajj ala al-mustaqim bil umrati marratan wahida wato bil umri marratan wahida wato Allah madaukakin sarki ya wadabta wa duk wani musulmi musamman wanda ya samu dama ya samu dukiyar da zai yi aikin haji ya wadabta masa ya je aikin haji akalla a shekara sau daya duk wacce ta biyo bayan wannan wannan ba a ainihin masu la'akari da ita cewa wajiba ce sai dai ta dauko ne daga cikin tafarru'at kamar yadda in kai sallah na zaka kai raka'a biyu bayan ta ko raka'a huɗu bayan ta kamar yadda kafin na asar kai raka'a biyu kafin ta ko raka'a huɗu kafin ta to wannan shi ne matsayin duk wata umara da za ka yi ko aikin hajji da za ka yi bayan ka riga ka yi tafarin ta farko wanda Allah ya dora maka ya dora mana da baya Allah ya ba mu iko ya kuma ba mu damar zuwa mu je mu kuratar da wannan ibada sannan mu sani yadda aikin hajji yake ainihin wato wajibi wasu malamai suka ce aikin umara ma wajibi da umara da aikin hajji duka wajibi wa sahihu annal umara ta tajibu ala man yajibu alayhi alhajj amma magana mafi inganci shine umara tana zama wajibi ne akan wanda aikin hajji zama wajibi a kai wato idan Allah ya sa kana da halin yin aikin hajji to umara ma ta zama wajibi a kanka me dalili suka ce saboda hadisi ne tabbata daga Umar dan Khattabi Allah ya haɗa mu da a jannatul firdaus Umar dan Khattabi yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace al-islam an tashhadu an la ilaha illallah musulunci shi ne ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammadu manzon Allah ne sai ce wata kima sala wata kuciyar zakka ka ba da zakka ka ba da kanci ka bin ka ba da ayyukan wato zakka ka kuma sai da sallah sai ce wata hujja wata atiliya kai aikin hajji kuma kai umara haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wannan ruwaya sanin ce wata tashirin min janaba sannan kai wankan janaba in janaba ta kaba yana da cikin abin da Allah ya dora maka dole ka yi dan haka kenan kuma rama dole ne ka yi idan ka samu dama kana Aisha da ta ji wannan magana sai ta tambaya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce hal alan nasi jihadun ya rasulullah shin mata za su jihadi ya kai manzon Allah kala na Annabi ya ce tabbas jihadun la qitala fi yakin mata ne wanda babu kashe in kashe a cikin sa al-hajju wal umrah annabi ya ce ya yi mata shi ne hajji da umara ma'ana a ta mata inda dama ba a basu ba ba ta dama tana da arziki in kana da biya mata kuje ko biya maka kuje yaƙi ne in ji annabi muhammadu yadda za su je filin daga ko za ta je filin daga ta yi yaƙi ka samu ladan shahada samu ladan jihadi ka samu ladan ɗaukar kalmar allah to haka mata sun samu dama don haka kawai ana su idan su allah ya kore annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum ya zo ana ce masa razi Allah ya masa rahama yake cewa ya rasulullah inna abi shaykhun kabirun babana tsohon la yastati'u al-hajj wala al-umra ba ni da namar aikin hajji ko kuma la kuma sannan ba zai iya wurin mutum ba qala sai yace fa hajji an abika wa atamil annabi yace ka je kai hajji wa babanka kuma kai masa umra sai ka nuna wannan gano na ali umar ma wajibi shi in dai har hajjin ta kama wa baban ka je ai mar to shi kenan babu laifi a yi masa umara ita ma wajibi ce kamar yadda ake mafi abdullahi da kuma allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus yace laysa ahadun illa laysa ala ahadin laysa ahadun illa wa alayhi hajjun wa umra babu wani mutum a duniya fati yana da wajabcin aikin hajji a kansa da kuma umara sai dai in bai samu damar yi ba kawai in waɗancan sharuɗa suka cika shi kenan kawai ta kama amma in musu cika ba to wannan kuma malamai suka ce abin sai malamai suka ce وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية wannan ita ce hujja da malamai suka nuna ta shari'a cewa da umara da aikin hajji dukan su farin laye annal umara ta fariqun kan hajji cewa lallai umara ma wajibi ce kamar hajji yajibu bil umri wal watan wajiba tana wajaba akan mutum a kai a rayuwar shi idan ya kara wannan lafiya ce ga dama domin ya ainihin wato yi ta wannan yana da malamai suka karkata ya tabbata daga abdullahi bin umar Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama da jajin kan Abdullahi da wasu daga cikin malamai da cikin sahabbai cewa haka magana take kuma shine ma'anar maganar Umar kan Khattab da ya faɗa da zu da Abdullahi dan Abbas da Zaid dan Sabit ga yan sahabbai kusan guda shida ko bakwai sun tabbatar da cewa da aikin hajji da umara dukkan su wajibi ne da duk mutumin da Allah ya ba shi dama zuwa kare wasa sai malamai suka ce wala yaduru hajji wal umratu bil umuri illa maratan wahida bai yiwuwa a wajabta maka aikin hajji sau biyu ko sau uku ba sau ba a shekara saboda hadisin Abdullahi dan Abbas da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ya tambaye Annabi kan cewa shin a kowace shekara sai mutum ya aikin hajji ko kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a marfatan wahida guda ɗaya kawai ba ki amman zada wanda duk ya kara akan kwaya ɗaya fa huwa taqawwu'un Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan ainihin wato da farko ne na filaci jama'a aikin hajji yana da falala ya ishe mu gane falalar ayat da muka faɗa ta cewa idan an je aikin hajji ana halartar amfanin sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya faɗa mana hadisin abu huraira manzo Allah yake cewa man hajja hadal bait wanda bi ya je ya ziyarci wannan daki domin alhajju bi ma'ana az-ziyara haka ainihin wato kuma ma'anar ta ita ma kamar ziyara ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya ziyarci wannan ɗaki ko ya je dawaki a kansa falam yarfus walam yafsuk bai yi farfasa ba bai yi fasikanci ba raja'a zai dawo ka yau mai walada ummu ko kamar yadda ranar da mahaifiyarsa ta haife shi bayan da ko ba ya ya sa Allah ya ce kamar farada fi innal hajja al hajju ashhurun ma'lumat sai ce kamar farada fi innal hajja فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج الحج الله يسي شي ايكن حج اشهر معلومات wasu sanannun watanni ne wanda a cikin su ake aikin haji in ka je kai wata ibada da nufin aikin hajji ba a waɗannan watannin ba to Allah ne karɓawa na fata ka yi ta magana Allah ne karɓawa amma idan ka yi a cikin su irin su al'ada da muke cikin nan zuwa zulhijja waɗannan watanni su ne watannin da Allah maɗaukakin sarki da ka fara niyyar ɗaura aikin hajji a cikin su har zuwa karama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa cewa in har kai ba a cikin waɗannan watannin ba to Allah ne karɓa ba sai Allah ya ce alhajju ashhurun ma'luma shi aikin hajji ana yin sa ne a wasu sanannun watanni sai Allah ya ce fa man farada fi hinnal hajja wanda aka wajabta masa ko ya wajabta wa kansa aikin hajji ya ɗaura niyya zai aikin hajji sai Allah ya ce farara masa babu farfasa wala fusuka ba fasikanci wala jidala babu jayayya bil hajji musu wannan ba a so kai da wannan bayanin ajab ka je ka samu alhazan mu malam yadda ka san a anguwar bolari ko a kwanta suke yadda suka baje a nan suke duk hayaniyarsu wallahi su matallahi haka za ka je ka samu makaddatan mu sun baje suna duk wani tambaye auren shari'a ne jama'a amma daga ka kulla maganar aikin hajji aka ce ko ɗaure ba a yi da alura ba ko ɗan ɗaura bai ɗauru ba ji annabi muhammadu amma wallahi ka ga wasu sun je aikin hajji suna kula yan mata masu tuwo tuwo a cikin saudiya suna wasa da su su fusgo wannan suna wasa da ita su jawo wannan suna suna taba su suna wani in ka je kana da kishin addini kana kuma kula da shari'a wallahi in ka ga abin da mutane suke sai hankalin ka ya tashi su baje shi abin da suka ga dama ga Allah ya ce fala rafasa wala kusuka wala jidala da hajji ba farfasa ba fasikanci ba jayayya a zo a dinga dakuwa da alhaji mana alhaji rashin mutunci alhaji rashin adalci rashin albarka rashin tarbiyya duka Allah wannan ya hana dan aikin hajjin da kyau amma mutanen mu su je su ta abubuwan da bai kamata ba za a kusa wala su ko wala da daga kai kai ka ce ma zuga su akai irfisu wasuku ku yi kwarkwasa ma'ana ba da sauran abubuwa ku yi fasikanci ku yi jayayya kai ka ce umarni ake ba su ba hana su ake ba Allah ya sauwa Allah ya yi wa mutanen mu Allah ya shirye mu da mu da su gaba ki daya Allah ya sa su daina amma dai abin akwai takaici da bakin ciki da wanda ya san falalar da ke cikin waɗannan ibadoji amma dai ya riga aikata abin da bai kamata ba abin da bai dace ba wannan ba karamin tashin hankali bai kuma muna jinjina wa malamai musamman waɗanda ake ɗauka don su je su faɗakar su ja hankalin waɗanda suke wannan abubuwa su nuna musu muhimmancin ibadoji da suke yi domin wallahi suna iyakacin kokarin su da yawa Allah ya sa su kan daina wasu su fara in aka ja hankalin su daina wasu kuma suna niyyar yi idan suka duba abin su daina haka za ka je filin arfa abin da za ka gani kenan in ka je mina abin da za ka gani kenan in ka je musdalifa abin da za ka gani kenan in ka zo filin dawafi abin da za ka gani kenan in ka je wurin sa'ayi abin da za ka gani kenan in an je ziyara annabi abin da za ka gani kenan in an shiga roba abin da za ka gani kenan in an je kudu abin da za ka gani kenan in an je kuba abin da za ka gani kenan babu wani nau'in guri da aka shar'anta a je a yi wata ibada ko wata ziyara face in ka je ka ga kamfe dan jama'a duk al'ummar da ba mu ba in ka za a ga suna gudanar da abubuwan su a nitse amma ban da Allah ya yi mana Allah ka mana su yasa daga cikin al'amuran da suka jawo mana musiku da matsaloli akwai rashin tarbiyyar mu da rashin hankalin mu da rashin sanin ya kamata waɗannan abubuwan sun ba da gudunmawa matuƙa gaya wajen ɗugunzumuwar mu cikin halin da muke ciwo a النبي صلى الله عليه وسلم يا ملائكة الأمرة إلى الأمرة كفارة لما بينهما أمرة سوى أمرة كفارة da abin da ke tsakanin su ma'ana in kai umara yau kafin ka koma wata umara annabi ya ce kuma ka lura annabi ya ce lima bai da kuma bai ce ki sana ba a bai kara ba kafara inda za ka yi umara ne sai ba ka kare ba sai bayan shekara goma to duk abin da kai a tsakanin shekara goma na Allah ya zama in ji annabi Muhammadu shine ma'anar lima bai kuma kafaratu lima bai kuma ba wai shekara ɗaya ko biyu ko wata bakwai ko takwas ba a'a in kai ɗaya baka sake ba sai bayan shekara ashirin tsakanin shekara ashirin na duk an yabe masu banka akwai na gari ya wannan ma amma mutum yana da dukiya yana da hali saboda tsumulmular banza ya iya biya ya ji inda hali ka je ka kai uwarka ka kai ubanka ka kai kallonka ka kai ka kai kowa ma ka samu lada su samu lada Allah ya kankare muku zurban ku gaba daya annabi ce wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna karbabban aikin hajji wa wanda aka yi shi bisa sunnar annabi muhammadu da karantawar alqur'ani annabi ce ba abin da za a ba wa mutum shi wallahi sai dai daga firdaus Allah ta'ala bai yi mana kai amma da nas Allah ya ta'ala bai yi daga firdaus ya faɗa wa wani daga cikin ainihin wato malamata don uwansu akwai yin sama a yanzu annan islam ya haifi ma ƙasar tun baka sani ba idan ka shiga musulunci duk abin da ka aikata Allah zai rusa shi ma'ana duk abin da ka aikata kafin zuwa ga musulunci Allah ya rubuce shi idan ma aka yi sa'a Allah sai ya narka abin ya zama aikin alheri ya kuma aikin zuri to Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amilan amalan salihan sai ya ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ne to kana Allah ghafurur rahim wanda ya tuba ya bar kafirci ko ya bar aikin sabo Allah ya ce ba wai maganar mun yafi ba a bayan mun yafi abubuwan da ya aikata sai mu narka su mu malkaɗa su sai su koma aikin alheri in da zunubin miliyan goma ya kirki to yanzu ladan miliyan goma ya kirki Walakin wadilu Allah sai ya atafin hasanat Allah ya ce mu muke canza ayyukan yin waɗanda mutane su dawo na kirki wa kana Allah ghafurur rahim Allah da ma yawan gafara ne yawan zunubi to shine alquran asin ke biya wanda da kuma rabata yace amma alimta anna al-islam ya ali wa qabla kin baka san musulunci na rubuta duk aikin barna da mutum ya kafin ya shigo ba ko kuma aikin sako in ka tuba ka bari Allah na narka ne kuma aikin alheri ba sai ce wa annal hijra ta tahrimu ma qablaha in kai hijira dan ka fito da addinin ka da musuluncin ka duk kai shirman da kai a can kafin kai hijira Allah ya rusa ya mai da aikin alheri sai ce wa annal hajji ya hani wa qabla idan kai aikin hajji kuwa kana dawowa komai da ka aikata Allah ya rusa ya kuma aikin alheri Abdullahi da Mas'ud Allah ya haɗa mu da ke aljannatul firdaus yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce tabi'ul hajji wal umra ku bi yadda aikin hajji da umra in kuka samu dama ko ku biya ko a biya muku ko a baka kyautar kujera duk wanda ka samu da yi kai ne bukatar ka je ka sauki annabi ya ce ku biyan da aikin hajji da kuma ya kusa mu rama sai ya ce fa inna kuma yan fiya da faqara wa ku da aikin hajji da kuma suna kankare zunubai suna kuma kankare talauci iko Allah Allahu akbar ko ko ne sirrin da yasa har yanzu an yi an yi mutalauci Allah ya yi Allah ne wallahi tallahi ma ka je ka ga duk wanda ya taɓa zuwa aikin hajji ko kuma na rantse da Allah zai wahala ya kare a rayuwar shi ka je ka kuwa kare duk wanda za a ce ma alhaji ma ne sai dai jarabawa ta same shi amma banda talauci in ji annabi Muhammad duk wanda za a ce ma ya je ya yi umara ɗaya ko biyu ka je ka duba za ka ga me zai talauce ba sai dai jarabawa ta duba a rayuwa wannan kowa bai karfin da dare imani da mara imani duk jarabawa ta samu su kai annabi ma cewa yayi ashaddu nasi wala'an al-anbiya wa kuma al-anfaru wanda ma suka fuskanta jarabawa rayuwa su ne annabawa da wanda suka biyo bayan sau da kyauta wannan jarabawa da farai ba wanda da ƙetare la da biyu wala musal wala salihu wala an tafi bolari au fi fantani au fi maladu gwamnati kuɗi ba ta ba kowa ba la malami wala jahili la wanda ya san me yake yi wala wanda bai san me yake ba kowa jarabawa na iya faruwa shi amma talauci da kunci da bakin ciki da takaicin rayuwa wallahi idan kai kuma ra kaya annabi muhammadu yace ya kankare ma gaba suna kankare talauci suna kankare zunubi an gano maganar da koko wannan shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa waɗannan ayyuka na aikin hajji da aikin umara suna kankare zunubi suna kankare ainihin masu talauci sannan ya tabbata daga abin hurairah abu huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wabdullahi talasatun dandazon Allah jama'ar Allah kungiyoyin Allah guda uku duk wannan kungiya da wanda yake ni shi kaza yake kasa kunne yaje magana annabi Muhammad annabi ce jama'ar Allah wabdullah dandazon da Allah ke so wanda suke mallakar sani guda uku na farko Allah madaukakin sarki ya ce al-ghazi mayaki duk wanda ya tafi filin daga kan da zo min daga wajen ɗaukar kuma Allah Allah ya ce wannan jama'a ta yi Allah na biyu wal hajj da mahajjata Allah ya ce waɗannan kan da zo ne jama'a ta yi in ji annabi Muhammad na uku wal mutane da kuma mutumin da ya zo ma wanda Allah ya ce jama'a ta yi yasa hadisi ya tabbata annabi muhammad ya ce ranar arfa allah zai leko ya kalli mutane sai ya tambayi mala'iku ya ce waɗannan mutanen wasu ne bauta su ce allah ne su ne bauta wasu ne kira kai kare kayan wasu ka saka kayan ne na iri daya sun zama da mai kuɗinsu da talakarsu da mai muƙami da marar muƙami duka kowa ya sauke girmansa ya dawo gaban allah sai allah ya ce ko kuma mala'iku ku shaida gaba ɗin su na gafarta musu mala'iku su ce da su ce allah duk ya gafarta musu gaba ɗaya ya yi wannan gari ne ba ya sa manzan Allah ya ce khairu yawmi mafi ranar da tafi alheri a duniya yau arafa ya ce ranar arafa ba rana mafi alheri a duniya irin ranar arafa amma kai tana nan da wata yadda miliyan goma goma za ka yi ta tafiya ko shi da tafiya hajji ga rana mafi alheri za ka je ka iska ga gafara Allah ta gaba daya ga abubuwa amma kana jin bakin cikin ka ka kashe kuɗinka saboda ba ka san kuɗi Allah ya sauwa ne shi ne malamai suka faɗi wannan abin da zai yi shi a cikin wannan gargaje da kuma batawa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kuma yadda yazo a hadisin na Aisha Allah ya faɗa mana ita a cikin Firdaus yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min min akbar min an ya'ti Allah fihi 'abdan min an-nar min yawmi 'arafah babu ranar da Allah ya yawaita yanta mutane da cikin ko a ko a Ramadan Allah ya tsaya yanta mutane kamar yadda yake yanta mutane a wannan rana ta Arfa ko a Ramadan ka ga dai a Ramadan tukulatu shayatin ko tusaffatu shayatin wa tukulatu abwabun niran ana daure shaytanu ana rufe kofofin wutar jahannama amma malamai suka ce duk da wannan aikin da Allah yake a Ramadan da bai kai aikin da Allah yake da gafarta wa mutane da haɗa su da alheri da ranar arfa saboda muhimmancin ranar arfa ne fa aka ce tun da kai baka samu zuwa aikin hajji ba to yi tarayya da su a ladan ka yi azumi a wannan rana saboda kar wannan alheri da kuce maka wannan duk yana da cikin alheran hajji da kuma wanda mutane kamar su mai da hankali su yi daga gari jama'a muna roƙon Allah ya albarkaci mahaifin mu ya sa albarka a wannan aiki da su ya ba mu lada da su da mu gaba ɗaya a cikin wannan aiki idan Allah ya rubuta da mu za a yi ba Allah ya tara mu a cikin lada gaba ɗaya bayan wannan muna jan hankali ga ma'aikatan mu da mu tsoron Allah mu zama to good ambassadors wato jakadu na alheri mu zama to wanda za mu dinga canja tarihi da yanayin Najeriya a mu'amalar da muke yi a wuraren da muke zama mai haƙuri a taka bai banza da mutum ma'ana ka watsar da magana kar ka yi kula wani ne ma da ke kirki wani ne ma kaza duk ka manta idan ni na manta kai ka manta wani ya manta za a yi aikin hajjin cikin nutsuwa a dawo kuma cikin nutsuwa kuma a samu cikakken lada a wannan sannan waɗanda suka zamanto wakilai na wannan hukuma tun daga mai hijiya ma na nako da sakataren alhazai misali sakataren alhazai na jihohi da kuma wani abu na nan jihar gombe akalla da kuma gwamnoni da suka ba da gudunmawa wajen aje a yi wannan aiki akalla ka fitar da al'ummar kasar ka da shugabannin ka kunya na cewa ba ka je kai wani tambaye da za a zargi Najeriya ba za a yi wata na ji daɗi a aikin hajjin da ya gabata nan an samu mutane da yawa da suka fahimci kuɗaɗe jama'a kuɗaɗe miliyoyin kuɗaɗe amma Allah ya suka dawo da su suka mero hukumar da ta haka cikin mai kuɗin ba wannan ba ƙaramin tarihi ya nuna na kyawawan halayen mutanen Najeriya to irin wannan abu don Allah mahajjatan mu muna roƙon ku ku nuna halin kirki da halin kulawa da hali na alheri da zai sa a dinga yayatawa a duniya ana yi wa kasar ku da al'ummar ku fatan alheri ya ai ɗan Najeriya ba su da matsala ai ɗan Najeriya ai in ka je gurin ɗan Najeriya yadda ka san ka shiga wani guri na nutsuwa haka ba ka same su suna nutse ba hayaniya a gurin masaukin su ba hayaniya ba sa aiki a gurin ba sa faɗa da askarawa a Ka'aba ba sa faɗa da waye ba sa faɗa da waye wallahi in kuka yi haka kun zama jakadun musulunci ma da baya kun zama jakadun addini kun kuma da tarbiyyar annabi Muhammad da kuma kulawar musulunci muna addu'a Allah ba su wani sannan muna addu'a wanda duk suka fara gudunmawa wajen aikin aikin nan har a kai zuwa ga matakin da ake ci Allah ya saka musu da alheri kar ku manta aikin aikin nan a yadda ma yake a yanzu wallahi ba karamin tallafi aka bayar ba ba don haka da abin ya wuce muna da labarin sanda shugaban kasa ya ɗauki naira biliyan goma sha tara ya sa a cikin wannan harkar sannan abin ya tsaya a iya
Biliyan tasa'in.
biliyan tasa'in da uku biliyan tasa'in ba wai shaka ba biliyan tasa'in biliyan tasa'in ma'ana triliyan babu biliyan biliyan goma ko haka ne ko tasa'in abin nan triliyan ɗaya babu biliyan goma haka aka biya aka sassauta wa jama'a ba nan aka wada abin ya fi karnu to jama'a in an yi abin banza muka yi magana ya kamata an yi alheri musa albarka Allah ya saka masa da alheri ya ba da gudunmuwa daidai gurgudu ya kuma yi iya abin da zai iya yi muna roƙon Allah Allah ba da sarki ya sa masa albarka a cikin abin da ya yi. sannan sanatarorin alhazai da suwa gwamnoni sun babba da gudunmuwa irin gwamnan Borno da sauransu duk mun ji gudunmuwa da suka bayar irin su wannan kano mun ji ba da dubu ɗari biyar biyar ko haka nan ma na ji gwamnati ma ya biya kuɗin hadiyar duk alhazar da za su bi su ya biya kuɗin hadiyar su gaba ɗaya an rage musu ma'ana ko da an je aikin da aka rabu dan hajjar da za a zai za a dawo maki to kowa ya bada gudunmawa ko ne dan dan ta muna addu'a Allah ya saka masa da alheri domin yana da lada a cikin wannan abu yayi kuma da izinin Allah bai samu lada a gurin Allah sannan kuma al'umma da yawa ya tabbata musu muna addu'a Allah ya saka masa da alheri sannan babban abin farin ciki fiye da yadda ake samun nasarori wurin takin jirage da kuma rashin direbin alhazai a masaukai da kam kam da gwamnati tun har yanzu duk jirgin da aka saka zai tashi da ikon Allah ya tashi a ranar da aka kawo har yanzu dai ba a sami dai ba a samu labari na an sa jirgi ko kuma an sa tashin wani jirgi a wata jiha daga gari an ce da ma'a ya haƙuri sai ranar kaza ko kuma ya ko kuma so ma wani sani kuma zai ba ta jirgi ko a ko da kwaya ba ko kwaya to wannan nasara ce muna addu'a ya ƙara nasarori ba a kan ɓangaren aikin hajji ba a duk wani farfatar da wata ministry ta ƙasar nan Allah ya kawo irin wannan nasara ya haka ka sa duk abin da aka yi wa mutane alƙawari aka yi ya za a yi musu na alheri Allah ka ba da iko wannan abin ya tabbata ba tare da an saba musu ba wutan nema da aka yi alƙawarin za ta gyaru Allah ka tabbatar mana ita ma kamar yadda wannan abin da aikin ake ke tabbata harkar ruwan ne ruwa sha harkar nefa harkar mai da duk wani abin da ake mutane alƙawari a ƙasar nan ya Allah yadda ka ba da dama aka samu nasarori a maganar aikin hajji nan ka ba su nasara a sami irin waɗannan sauran abubuwa cikin gwiwa baya na al'amuran yan Najeriya ba ke ya wa ma zai ta'ala lafi aziz isa da yin ma'ala lafi su wanda ba abu ne da wani abu Allah ba abu ne sun yi abu Allah Allah ta mana wani tagoki Allah ka sa mu ba da duniya lafiya Allah ka sa a dinar da makomar mu Allah ka hana kokacin da mu cikin mu ka ba manta yau da daddare akwai karatun sunan Ali Dawo da za a kaddamar wanda ma na Ahmad Muhammad Gudade kaddamar ka a manta a zo domin gabatar da wannan karatu tsakanin mabirin da insha Allah ya sa mu dace Allah ya sa albarka a rayuwar mu Allah ya gyara bukatun mu na alheri ya Allah muna da bukatu kowa a nan gurin da wanda baya nan Allah kowa da bukatu ya Allah mu mun san abin da ke cikin zukatan waɗannan bayan naka ba da irin matsalolin su da gaban su amma wallahi mun san yadda ka san nana haka ka san na bolare haka san na bantan haka san na inugu har duk kowa da yake duniyar nan Allah ka san damuwar kowa da matsalar kowa Allah ya yi kowa matsalar Allah ka bawa kowa ɗauki cikin abin da yake bukata ya Allah Allah ka agaji kowa cikin abin da ya sa a gaba ya Allah ya Allah muna roƙon ka sa mu lafiya mu gama lafiya ya Allah Allah ka sa aljanna da zama kowa mu Allah ka haramta wuta cin nama cikin mu ya Allah Allah ka saita kasar mu ka gyara ta ya Allah ka saita mu akan layi ya Allah ya Allah duk mummunan nufin da ake nufi da al'ummar wannan kasa da al'ummar yankin arewa da musulmai Allah ka ba da nasara akan waɗannan dukkan ya Allah Allah ka ba wa musulunci nasara ka ba wa al'ummar mu nasara akan azzalumai da mugaye ya Allah Allah ka zaunar da wannan ƙasa lafiya ko da makiya ba sa so ya Allah Allah ka zaunar da mu lafiya ko da munafikai ba sa so ya Allah Allah kai maganin duk wani munafiki da ke kokarin dukun zuma mu cikin fitina ya Allah Allah ka sa albarka a rayuwar mu Allah ka rage mana da talauci da fatara da tsada da muke ciki ya Allah Allah ka sassauta mana wannan al'amura ya Allah Allah mun san kana iya yin wannan ba tare da bata lokaci ba Allah kai mana rahamarka ka sassauta mana a cikin rayuwar ya Allah ya Allah ka samu mana duniya lafiya Allah ka shiri yayan mu ka shiri matan mu ka shiri jama'a mu ka shiri al'ummar mu ka shiri ɗaliban mu Allah madaukakin sarki ka kwantar mana da hankali ko da ba mu da wadata ya Allah ya Allah ka kwantar mana da hankali ko ba wadata ya Allah inda bukata Allah ka haɗa mana da wadatar da kuma kwanciyar hankali ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم واصلوا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله تبارك وتعالى